بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka muna mana barka da sake dawowa wato a majalisi na hudu kenan na daura da muke gabatarwa a cikin wannan littafi a wallafar ɗaya daga cikin manyan malamanmu na wannan ƙasa taujihul umma ila wujubi tawfir ulama ilmilla wa khuturati ta'ni fihim na babban malami a Sheikh Umar Muhammad Kabir Umar maru Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. A yau muna gabatar da wannan halka ne daga masallacin Darul Hidaya wa Ta'alim da ke nan gidan Grand Qadi Malam Muhammad Munir Allah ya saka mishi da alkhairi ya ƙara mishi lafiya. Muna tsakiyar ranar Juma'a ke Asabar kenan. ashirin da shida ashirin da uku ga watan rabi'in al-akhir jiran maza Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida daidai da ashirin da shida ga watan goma shekarar bature dubu biyu da ashirin da hudu za mu tashi shafi na goma insha Allah a inda malam yake sanya wato karkare mana wannan gaba da wani aya daga cikin ayoyin alkur'ani da ke nuna girman al'amarin malamai da yake hukunta wajabcin yi musu ɗa'a ko biyayya da kuma girmamawa. Mala ya ce, Inna mimma la shakka fihi, yana daga cikin abin da babu kokonto a ciki, anna tauƙirar ulama, girmama malamai ko mutunta su mimma amara bihin lahu wa rasulu. Yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni, haka manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ma ya yi umarni. wasalafu salihu haka manyan malamai magabata su ake nufi da as-salaf wato waɗanda suka gabata an fahimta akan tafarki na ƙwarai to zai kawo aya daga cikin ayoyi da yake tabbatar da wannan zance sai ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum wannan shahararriyar aya ce aya ta hamsin da tara kenan cikin suratun nisa. Allah ya ce, Ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya, ku yi wa Allah ɗa'a, ku yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama ɗa'a, sannan waɗanda suke masu gudanar da al'amarinku, ulul amri, waɗanda umarni yake a hannunsu, za mu zo mai bayani game da ma'anar wannan insha Allahu. Gashi malam ya ce, tafsiru salafi fi qaulihi ta'ala wannan shine tafarkin mu yan uwa masu albarka babu shakka nassoshi na alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingatattu suna nan a dawwane kuma da su muke ainihin wato kafa tushe na hujja na da abin da zamu yi a musulunci to amma sai dai waɗannan nassoshi mutuna cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama da Allah ya saukarwa su, shi Allah ya ce yi wa al'umma bayaninsu, da haka ba za ka dubi tsuran larabcinsu kawai ka fassara da abin da ka fahimta kuma ka ce shi ne abin da ayan ke nufi ba, a'a. Allah maɗaukakin sarki cewa yake wa anzalna ilaika zikra sai ce ne litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhi mun saukar maka da bayani na sunna domin ya zama hanyar da za ka bi wajen yi musu fassarar alkur'ani da aka saukar maka shi yasa kaga sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaiɗaiwan su an rinka samun wasu da suka rinka fassara alkur'ani da suran larabci kuma suka yi kuskure sai da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya musu bayani kafin sannan su gane haƙiƙanin ma'anan ayar da haka wannan aya duk da larabci ne wanda za ka iya ganin kalmomi ne gama gari sanannu amma ana son a ji menene haƙiƙanin ma'anar ayar a bisa fassarar magabata wannan shine wato da'am da yake da tsada da ya kamata al'umma su sani wajen wato tafarkin da muke bi shine za mu yi aiki ne da alkur'ani da sunna wannan shine tushen mu kenan ko amma kuma aiki da alkur'ani da sunna din zai zama ala fahmi salafil umma as-salafu salih kenan sai yadda salaf din suka fahimta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bayani sun fahimci karatun kuma su ma sun ci gaba da karantar da ɗalibansu to duk fahimtar da ka ɗauka in ba irin tasu bace bata ce mu san wannan da haka duk wanda ya jawo maka aya akan wata kabiya sai ka ce mashi wane ne magabacin shi akan hukunta wannan kabiya da wannan aya yanzu bari ku zo ku ji menene hakikanin ma'anar wannan aini wato aya da Allah madaukakin sarki yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum yace tafsiru salaf fi qawlihi ta'ala wa ulil amri minkum idan aka ce kai wa Allah da'a ka san Allah shine al-khaliqu mahalici ko idan aka ce kai wa manzon Allah da'a ka san shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to su wane ne ulil amri da aka tallafa su da shi malam yace an abi huraira tafsirin farko ya zo daga babban sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yadda min tariqil a'mash ta hanyar babban malami al'imamu al'amash an yi mana bayanin imamu amash ko suleiman ɗan mihran an abi salihin shi kuma ya karɓo daga malaminsa abu salih abu salih shi yake ba da labari daga abu huraira an fahimci sanadin fi ƙaunihi wajen fassara wannan aya da Allah ya ce a yi wa ulil amri a yi musu ɗa'a ƙala sai abu huraira ya ce humul umara minkum su ne waɗanda suke masu ba da umarni. Asali kalman al'umara, malamai suka ce daga kalman amara ce, masdarin shi kenan amara ya ba da umarni ya ba da doka ko? To, wanda kuka zaɓa a cikinku ko wanda a cikin al'umma ya zama shi yake faɗa a ji, shi yake ba da uh, instruction da directive da order, an fahimta? To shi ne yake ainihin wato jagoran al'umma kenan. to daga nan ne aka samo amir an gane wannan da kyau ko to wanda yake amir a cikinku shi ake nufi cewa ku yi mishi da'a a nan kuma an gane ganewa ko za mu ji bayanan kamar yadda na ce duk za su fassara kansu da kansu insha Allah wa fi lafzin a wani lafazin abu huraira ya ce hum umara saraya waɗanda ake nufi su ne waɗanda aka ba su wato jagorancin asaraya idan aka ce sariya su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haɗawa a matsayin sojojin musulunci ya tura su su je su jihadi in his absence wato idan manzon Allah ba zai kasance cikin su ba amma in manzon Allah yana cikin tawagan yakin ba a kiran wannan tawagan saraya sai dai a ce a aljaisu ko waɗanda suka yi algazu ina fata an gane shi yasa zaka ji sabai idan suka zo za su yi magana yaki da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji sun ce gazauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma idan babu manzon Allah sai ka ji sun ce ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sariya ina fata an fahimta to idan manzon Allah ya aika da sojojin yaki shi ba zai je ba inda yana cikin su of course shine commander shi zai bada doka to yanzu idan ba zai je ba ai ba zai bar su kowa ya je abin da ya ga dama ba ana buƙatar wanda zai rinka bada directives sai annabi ya ayyana wani sai ce to shine amir ɗinku haka duk aike da annabi yake yi wa sahabbai to a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san dama wani shugaba ba in ba manzon Allah ba to amma a irin waɗannan ayyuka da manzon Allah yake bada wakilci yakan nada wanda zai zama jagora a wannan assignment din to shi wannan jagoran a zamanin manzo Allah shine ulil amri da ake fassarawa to kun fahimta domin a wannan lokacin babu gwamnoni babu shugabanni babu sarakuna manzo Allah shine komai jama'a mun fahimta ko amma irin waɗannan da ake nadawa a gwargwadon bukata to su ne ake nufi da ulil amri a cikin waɗannan aya kaga wannan fassarar zai fi ainihin wato a zama a zamanin sahabban manzo Allah kenan sadda manzo Allah yake da rai amma za mu zo mu ji bayan babu manzon Allah su wane ne kuma za su shiga karkashin wannan kalman shine za mu ji wa an abdullahi bin abbas fassara ta biyu daga sahabi abdullahi dan abbas dama an ka zo kana batu game da fassaran alqur'ani to lalle kana buƙatan ka ji daga abdullahi bin abbas domin shi addu'a ta musamman yake da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mishi addu'a Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil da haka bayan wato ƙwazo da ya yi wajen koyon ilimi yana kuma da wato albarkan addu'an manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa ya zama habrul umma ko bahrul umma duk ana kiran shi da shi. Abdullahi dan Abbas shi ma ya fassara wannan aya min tariki suddi an Abi Saleh ta hanyar al-Imam Suddi daga dai wancan Abu Saleh shi yake bada labari daga Ibn Abbas game da faɗin Allah atiiu Allah wa atiiu Rasul wa ulil amri minkum qala umara saraya kaga irin fassaran Abu Huraira an gane ko wa ana Abdullahi bin Abbas ga wata fassaran kuma daga Abdullahi dan Abbas min tariki Sa'id bin Jubair ta hanyar malam Sa'id dan Jubair fi qawlihi game da wannan aya wa ulil amri minkum qala ahlul ilmi kaga fassara ya fara daukan ya fara fitowa karara ko su wane ne dama manzon Allah zai nada idan zai tura wato mayaka ai ba zai nada jahili ba da haka me ilimin cikin su annabi yake nadawa wanda shi zai rinka ba da umarni a madadin shi da haka su ne ahalul ilmi haji inda malamai suka fara bayyana kenan wani abdullahi bin abbasin da fassara ta gaba shi ma daga abdullahi dan abbas min tariki ali bin abi talha fi qawlihi a cikin fadin Allah wa ulil amri minkum sai yace ya'ni ahlul fiqhi wad din su ne waɗanda suka fahimci addini kuma masu kirki wanda suka rike addini da gaskiya babu wasa. Alfiƙihu ana nufin wanda ya fahimci al'amarin addini, ba wai wanda ya san littafin fiƙihu da aka rubuta a zamani ba. Idan da mutum zai san karatun littattafan fiƙihu na zamani, kamar misali mu a nan da muke a kan mazhabin malikiya ko littattafan fiƙihu da aka rubuta ala mazhabi Imam Malik ga sunan tun daga irin su ainihi wato Ahbari, Lahallari, Ishmawi, Iziya, Risala, an fahimta ko? har muktasar to wannan ko da haddace suka yi ko haƙoranka in kana magana suna fitar da kalmomin littafin har yanzu kai ba faƙihi ba ne mutafakkihi kake amma aka ce alfaƙi za ku zo a cikin karatu da malam yake mana barista na alwarakat za mu ji wala Allah ɓangarorinsu a cikin ƙawa'id alfiqhiyya ma idan ya zo babin da zai magana akan almujtahid wane ne malami ina fata an gane to wanda ake nufi da faƙi shine wanda ya fahimci addini idan ya karanta ayan alkur'ani ya karanta sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya istinbati na ahkam wannan shine alfaqi shine hadisin can na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din to waɗannan waɗanda suka fahimci ilimi na addini kuma suka san addinin da gaske to su ake nufi cewa a yi musu da'a a ga malaman kenan ko sai ce wa ahlu ta'atillahi waɗanda suke yi wa Allah da'a alladina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinahum wanda suke koya wa mutane ma'anonin addinin su wato su za su yi wa mutane bayanin addini menene tauhidi menene aqida waɗanne abubuwa ake bukatan ka sani na ibadoji yaya ake yin su idan za ka ibada iri kaza wani lokaci in aka samu matsala iri kaza ya za ka gyara to waɗannan su ne ake yi wa ɗa'a bayan Allah da manzansa an fahimta wa ya murunahum bil ma'ruf kun gani ko waɗanda suke umartan al'umma da kyawawan ayyuka wa yanhaunahum anil munkar suna hana mutane a baki munkari fa aujaba Allahu ta'atahum 'ala al-ibad waɗannan su Allah ya wajarta cewa dole mutane su yi musu ɗa'a. Sannan nan abu ne kuwa duk wanda aka ce ka yi mishi ɗa'a, to sai ya zama akwai element na girmamawa da kake mishi. Dan duk wanda baka girmama shi ba ba za ka yi mishi ɗa'a ba. Ina fata mun fahimta. Shi yasa mace da aka ce ta yi wa mijinta ɗa'a, to akwai girmamawa tsakaninta da mijin. Idan ya zan ba ta girmama mijin, to ba za ta yi mishi ɗa'a ba. Ko kun fahimta jama'a? Shi yasa nan ba a wai tsaya akan cewa ka girmama shi ba, a'a ka yi abin da yake ya ɗara girmamawa shine ɗa'a. wa an Jabir bin Abdullah to bari mu ji fassara ta gaba daga sahabi Jabir dan Abdullah min tariki Abdullah bin Muhammad bin Aqil fi qawlihi game da faɗin Allah wa ulil amri minkum qala Jabir yace ulil fiqhi wa ulil khairi kun gani ko su ne masana addini masu fahimtar addini kuma waɗanda suke mutanen kirki mutanen alkhairi wannan na daga cikin sifatu al-mufti an fahimta wajibi malaman da ake magana a nan kamar yadda nace za mu zo mu ji malamai za su yi mana bayani ba fa kowa ne kuma aka ji yana jan larabci ko yana jan aya yake malami ba ba duk wanda aka ga ya kafa mimbari yana zaman cewa yana karantarwa ne malami ba a'a akwai sifar da ake gane malamai malaman kwarai malaman Allah yasa nayi mana maganan wancan littafi na yi wato babban malamin mu Dr. Sani Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu na tanbihul muta'allimin bi nu'uti ulama'ir rabbaniyyin wato ilimi da malanta na kwarai wane ne malami an fahimta ko akwai sifofin da ake gane malamin Allah to irin waɗannan malaman Allah su ake cewa yi wada'a fa ba 'yan ba ni na iya ba, da ‘yan karambani wanda Allah kuma ya yi yawa da su a yau, kowa malami, an fahimta ko? Ya rinka yi wa kanshi kirari, ya rinka yi ni wato shigar da kanshi cikin wato layin malamai. To irin wa'annan ba a aini wato saurarensu, amma malamin Allah shi yasa ka ji a fassaran sahabbai wanda su suka koyi karatun nan daga manzan Allah, ka ji suna cewa أهل الفقه والدين وأهل, وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أنا كجي جابر يتي وأولي الخير ذاك مكياي so wajibi ka san malamin Allah malamin kirki wanda in ka ji magana daga bakin shi shi za ka yi wada'a in ba haka ba to idan ka yi wa wanda ba malamin Allah ba da'a to zai kai ka ya baro mun ga irin abin da 'yan boko haram suka jawo mutane a ƙasar na ko da suna ai malami ne wanda ya kai su zuwa wannan hallakan Allah ya kiyaye wa an abil aliya ar-rayyahi min tariq rabi to ga fassara daga ainihin wato wani babban malami cikin ainihin tabi'ai abul aliya ar-rayyahi ta hanyar ar-rabi'u fi qawlihi game da faɗin Allah madaukakin sarki wa ulil amri minkum qala yace hum ahlul ilmi sune ma'abuta ilimi ala tara annahu yaqulu yace in kana son ka fahimci cewa malamai ake nufi baka ga Allah cikin suratul nisa da yaje can gaba ya ƙara yin bayani game da ulul amri minkum sai yace walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum sai yace la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kaje da malamai ke istinbati na al-ayat domin su fitar da ma'ana sahihiya yace baka ji Allah yana cewa idan da al'amari ya rikice musu ba su yi jayayya a tsakankaninsu ba sun maida fahimtar haƙiƙa zuwa ga manzan Allah shine walau radduhu ilar rasuli da za su maida shi zuwa ga manzan Allah sai ce wa ulil amri minhum da kuma waɗanda jagorancin al'amari yake a hannunsu to suwa kenan su ne malamai sai Allah ya ce la'aliman ladina yastanbitunahu minhum waɗanda za su iya warware wa mutane wannan rikicin su ne waɗanda suke iya istinbatul ahkam malamai kenan kun fahimta da kyau ko wa an ibrahim an ibrahim an-nakhai daga babban malami ibrahim an-nakhai yace wa ulul game da wannan aya shi ma har ila yau yace wa ulul ulul ilmi daga Malam Mujahid dan Jabar shi ma daga cikin almajiran Ibn Abbas ta hanyar Imam Lais dan Sa'ad al-Misri game da faɗin Allah madaukakin sarki wa ulil amri minkum yace qala humul fuqaha wal ulama ana nufin malamai wanda suka fahimci addini kuma ma'abuta ilimi sun san alqur'ani sun san sunna sun san yadda ake fahimtar abinda qur'ani da sunna suka karantar a bisa hasken shiryan magabata وعن مجاهد بن جبر min tariqi abi najih fi qawlihi ga wani fassara kuma daga mujahid ar ila yau amma ta hanyar ibnu abi najih game da faɗin Allah wa uli amir minkum yace qala ashabu muhammadin waɗanda ake nufi su ne sahabban manzon Allah ka ji wannan ayan ma dalili ce akan wadi ne abu tafarkin sahabban nan ka ji shi yasa muke cewa muna fahimtar addini ne alkur'ani da sunna a bisa tafarkin su don duk duniya ba wanda ya san abin da Allah ya saukar a cikin Ƙur'ani, ba wanda ya san sunnan manzon Allah kamar sahabban shi. Da haka ba a yi irin su ba, ba kuma za a yi wanda ya kai su ba. So yadda suka fahimci addini shine best way of understanding the deen. Practice da suka yi wa addini is the best form of practice na addini. Da haka in kai irin nasu, to shine ka shiri, abin da Allah ya ce kenan. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به sai ce faƙari ta Idan kuka yi imani irin tasu, Allah bai ce wadda kuka ga dama ba, bai ce irin na ‘yan baya ba, sai ce kun shiri. In ba ku yi irin tasu ba fa, to shi kenan kuna kan ɓata. Jama an gane wannan da ke wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Suwaye mu'minina anan? Sahabbai duk duniya ba taba ganin mu'minuna ba in ba su ba to da qur'ani ya sauka sai ya ce in aka bi tafarkin waɗanda ba mu'minai ba da su ake yi da haka duk wanda ya ce zai yi addini amma ba irin nasu ba to wallahi ba addinin musulunci yake yi ba yana yin wani abu ne can daban balantana a ce mutum ya ainihin ya raina su ya rinka zagin su ko ya rinka tsine musu Allah ya kyauta to kun ji da haka ulil amri da aka ce ayi wa da'a nan su ne sahabbai sai yasa ka ji duk wannan fassara ma ka ji qur'ani za mu fassara amma muna son mu ji me suka ce fassaran su so shi za mu yi amma fassaran wani da wani a mu ba ruwan mu da shi an gane wannan da kyau ko ulaika aba'i faji'ni bi mithlihi malam ya ci gaba da cewa wa ahlul ahlul ilmi wal fiqhi wad din sune ma abuta ilimi sune suka fahimci addini su ne addini ya ratsa su suke yin koyi da abin da aka karantar da su wa an mujahid ibn jabr aiza daga dai malam mujahid dan jabar min tariki abi naje ibnu abi naje ta hanyar ibnu abi naje ya ƙara ainihin wato yi fassara na wannan aya wa ulil amri minkum sai ya ce qala ulul fiqh fi din wal aql kun ji ko waɗanda suka fahimci addini masu hankali ba mahaukatan ƙarshen duniya ba wanda zai zo ya ta ashariya da sunan malanta ba su ba ana nufin malami mai hankali wanda ya san me yake yi ai kuma Allah ya ba dan adam wani irin basira shi da kanshi idan da zai saurari mai magana zai iya fahimtar wannan na da hankali ko bai da hankali kuma an gane wannan da kyau ko shine karaman da Allah ya wa dan adam din walaqad karramna bani adam wa an ad-dhahhak bin muzahim min tariqi juwaybir ga fassara kuma daga malam Bahak shi ma yana daga cikin ɗan makaranta Abdullahi ibn Abbas wajen fassaran Alƙur'ani daga ɗalibinsa Juwaibir tasgiri na Jabir ko yace ya fassara ayan nan wa ulil amri minkum cewa hum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sune sahabban manzon Allah humud du'atu war ruwatu ka gani ko su suka kira mutane zuwa ga wannan addinin duk wanda ya musulunta a duniya to ta hanyar sahabban nan ya musulunta domin su suka je suka kai labarin musulunci duk inda musulunci ya kai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato shiryar da su ya karantar da su sun musulunta hannun manzon Allah to su suka ci gaba da yi wa manzon Allah aikin da haka su ne du'atu kuma su ne ruwatu duk abin da muke a musulunci a yau ko su suka ruwaito shi sai yasa duk abin da basu ruwaito ba wani ya dauko shi cikin musulunci to fa huwa raddun ya zama bid'a kenan shi yasa maulidi bid'a ba su yi ba ba san da shi ba maukibi bid'a ba su yi ba ba san da shi ba ko mun fahimta ko yawwa ma'aunin kenan wa an ikrima maula ibn abbas min tariq al-hakim ibn aban to barka da fassaran ikrima shi ma dai dan dan makarantar ne bararran bawan abdullahi dan abbas ne ma an fahimta ko mala ikrima kenan ta hanyar الحكم بن عبان في قوله كما فدى الله مدوكاكين سركي وأولي الأمر منكم قال أبو بكر وعمر yace Abubakar da Umar kenan dama su kansu sahabbai sun sallama wa waɗannan suka ce wa kana abubakarin a alamana abubakar duk ya fi mu ilimi sai yasa gaba ɗaya ittifaqan suka amince shi ya cancanci ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan al'amari ya rikice in suka je wajen abubakar fahimtar abubakar suke tsayawa kan shi dan sun yadda ya fi su fahimtar addinin jama'a an gane wannan da kyau ko manzon Allah da kanshi ya rinka ishara akan cewa in babu shi to a zo wajen abubakar wata baiwa Allah ta zo wajen manzon Allah ta zo ta yi tambaya har za ta tafi ta ce to in na dawo wani lokacin na gaba na ƙara zuwa da matsala da za a warware min a addinance in ban same ka ba ya zan yi kenan manzon Allah ya ce ah ga abubakar ya same shi annabi ya yarda da karatun shi karatu annabi yake musu kullun sallar subahi idan aka yi sallar subahi annabi sai ya waigo sai ya ce mar hal minkum man ra'a ru'ya cikin ku akwai wanda ya mafarki yau idan akwai sai ya faɗa sai annabi ya yi amfani da ainihin wato a wannan mafarkin ya fassara musu da haka annabi ya rinka koya musu ilimin fassarar mafarki ba wanda ya fara ɗaukan hannu akan wannan ilimin sai abubakar wata rana ana yin sallar subahi sai annabi ya ce akwai wanda ya mafarki wani sahabi ya bada labarin wani mafarki mai ban mamaki ce na yi mafarki ya manzan Allah ana kaza sai ga ka sai ga wani igiya ya taho daga sama sai ka kama sai kai sama can bayan wani lokaci sai ya ƙara dawowa abubakar ya kama ya ƙara yin sama can ana nan igiya ya ƙara dawowa umar ya kama ya fara sama kawai sai ya tsinke kamar zai faɗo sai ya ƙara jonawa sai ya sama haka sai ya ce ni fasarar da nake nan manzo Allah zai buɗe baki ya fara fasara sai Abubakar ya daga ya ce wallahi ni zan yi wannan fasara wato har ya iya karatun bari ma yayi practical yanzu a yi ko a ji ko ya iya manzo Allah ya ce me zafi har sai kai rantsuwa ka fassara to Abubakar shine sai ya tsaya ya fassara mafarkin da ya gama manzo Allah ya ce kai kokari amma akwai wuraren da kai kuskure sai ya gyara mishi to Abubakar kenan da haka sune ulul amri na farko idan babu manzan Allah to ai musu da'a shine ma'anar atiul zamu zo mu ji ne ake yanzu da ba da babu ainihin wato manzan Allah a cikin wanda shi yake karbo wahayin ya za a yi a dauki atiullah ya za a yi a fahimci atiur rasul ulul amri dai ga malamai muna gani ko to za ku ji fassarar daga bakin su to sai Umar dama haka suke jera su shi yasa kaga manzan Allah yakan ainihin wato nuna matsayin su tun yana da rai in zai je wani waje sai ka ji ya ce kharajtu ana wa Abubakar wa Umar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar da ni da Abubakar mun je waje kaza mun shiga waje kaza mun hau kan dutsen Uhud da ni da Abubakar da Umar haka jama'a an fahimta ko ya ci gaba da cewa a sai ina نعم وعن بكر بن عبد الله المزني annahu qala shi kuma malam bakar dan abdullahi al-muzani shi ma ya fassara yace al-ulama'u malamai ake nufi wa an al-hasan al-basri min tariqi ma'mar al-hasan al-basri wannan babban malamin nan mai wa'azi cikin tabi'ai da yazo shi ma fi qawli wa ulil amri minkum qala yace humul ulama malamai ake nufi wa an al-hasan al-basri aidan min tariqi al-mubarak bin fudala fi qawlihi ta'ala wa ulil amri minkum قال أولي العلم والفقه والعقل والرعي yace su ne masu ilimi waɗanda suka fahimci addini masu hankali ba mahukata ba sannan waɗanda suke iya wato gano hukunci na masailul mursala da za su iya gaya wa mutane ga abin da ya dace gwargwadon yadda zamani ya zo musu gwargwadon kuma nasoshi da suka sani ina fatan jama'an gane da Allah maɗaukakin sarki ya ce musallama ma waɗannan ulil amri malaman nan ba kawai haka nan ne ba kawai ba kada wani ya ga cewa ai malamai waɗannan ma ashe wasu manya ne kawai su suna cin banza kawai an ce abis ina kafin mutum ya kai ga wannan matsayin shi sai ya riga ya san matsayin shi tukuna shi yasa zaka ga ba karamin tashin hankali suke shiga ba idan suka hau irin wannan wato matakin da har wai yanzu mutane jiransu suke su faɗi abu kafin su yi aiki da shi. Don su sun san nassoshin da ke kan wato mutum ya shiga mas'ala a madadin Allah a madadin manzon Allah. da haka da taka tsantsan suke shiga ba wai kawai da jin daɗi ba ne kuma an gane wannan da kyau ko shi yasa Allah ya ce a bi su din dan su ba za su bi son zuciya ba ilimin su da ikhlasin su shine babban jagora shi yasa kafin su faɗi abu sai sun gama tabbatar da cewa iya ilimin su kenan ina ƙara gaya mana za mu zo mu ji sifatu al-mufti wal mustafti wane ne al-mujtahid malamai za su zo su karantar da mu insha Allah wa an hasal sai da haka war ra'ayi da aka ce anan ba fa masu ra'ayin ra'ayi irin yadda mu muke cewa ra'ayi ba sai kawai da Allah ya gaya mana ra'ayin shi ne rannan muke magana da su malam malam ya ce akwai wani al'amari da yake ɗaga mai hankali wai sai ka ji ana cewa mutum ga abin da manyan malamai suka ce wai sai ce mu fa ka a kawo mana maganar wani malami kai ka san waye malami kuwa Zama an gane ku karanta littattafan magabata wanda suka rubuta a babin aƙida da tauhidi. Ku karanta al-Imam Ibn Baffa a cikin littafin Shalibana da ya zo yana magana game da matsayin malamai. Ya ce kai ƙaryanka ka ce za ka fahimci addini in ba akan fahimtar da malamai suke a kai ba. Da haka ko da ayar da hadisin kake ainihin wato tuciya ai yanzu kai ka same su to waye maka bayanin ayar da hadisin? Waye ruwaito maka ayar da hadisin? su malaman ne dai da haka in kaga mutum ya fara sukan malamai ko yana cin mutuncin malamai to yana kokarin rusa addini ne kada ku taba bashi dama malamai ana girmama su ne balantana ka ji wani ya kira wani babban malami kawai sai ya yarfar da shi ka ji wani ya ce ina ruwanmu da imam malik kai ka san waye imam malik wa yushiku saura irin a sauka muku da kwaran kwasa ka ce waye malik kace malik malik ne jama'a ina fatan jama'a gane so waɗannan malaman ba a karanta al'amarin su shine Allah yake mana umarni cewa mu yi musu da'a Allah ya sa mu dace wa an afa bin abi rabah min tariq muhammad bin ubaidillah wa ulil amri minkum qala ahlul ilmi wa an qatada bin di'ama misla qala qatada shi ma faɗi wannan yace malamai ne wa an afa bin abi rabah min tariq abdul malik في قوله وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه والعلم من أجيكو وأن أطاع أيضا في قوله وأولي الأمر منكم قال هم المهاجرون والأنصار أجيتي سوني مهاجري صحابي كينكو والأنصار سوما صحابي سوني الله أتكين القرآن يتي من والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار يرددن الله نسو ذاك سوء أكي نفهم يوطاعه sai ce wattabi'una lahum bi ihsani saboda da Allah yace min muhajirin wal ansar sai yace ne walladina taba'uhum bi ihsan haji inda malaman suka biyo su wa an makhulin ash-shami min tariqi Musa ibn Umayr fi qawlihi wa uli al-amri minkum qala hum ahlu al-ayati allati qablaha shi wannan malamin da yazo sai yace in kana son ka san suwaye uli al-amri minkum ka karanta farkon wannan ayar ai kafin Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum kafin a zo kan wannan ayan ayan da ta gabaci wannan ne Allah ya ce Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl sai Allah ya ce inna Allah ni'ma ya'izukum bihi Allah ya ce lalle Allah yana ubanninku ku maida amanoni zuwa ga ma'abocinsu. Dan Allah an zo za a tattauna matsala na addini, su wane ne ma'aboci addini da ya kamata a ji daga bakinsu? Malamai, in babu malamai to suwaye za su gaya mana addinin jahilai? ‘Yan iskan gari? Ba ma yau jahilai da ‘yan iskan gari su suka ɗauki ragaman magana a madadin addini. Kamar yadda muka fara tun farkon karatun nan, za ka ji a cikin anguwanni on the street commonly wani kawai mai warin baki zai buɗe baki ya magana kan addini yanzu kuma da aka zo zamanin social media sai ka hau za ka ga a famat wani ya buɗe baki kawai ya faɗi wani zance a cikin addini kuma ya faɗa with all confidence and boldness bai san haɗarin da ya saka kanshi ba har ma ya rinka challenging malamai ko malami ya magana ya ce ƙarya yake yi shine muka buga misali haka suna cewa ba sa tsoron Allah da kanshi ma fa zai ce malaman nan amma sai kuma ya ce ba sa tsoron Allah shi kuma mun ji a wancan aya Allah ya ce masu tsoron shi su ne malaman Zama mun gane wannan da ke ko? Allahu Akbar. To kun ji a cikin ayan na Allah ce, an tu'addul amanati ila ahliha. Ku mai da al'amura zuwa ga ma'abotansu. Idan mutane suna rikici, suna son aje a yi musu hukunci ko a yi musu a warware musu rikici, wajen wa za a je? Wajen hukuma, wajen alƙalai, ka taɓa kai ƙaranka wajen wani ɗan kasuwa cewa ya zo ya ɗaure maka wani? Saboda ba ahalin shi ba ne. Ɗan kasuwa sai in kana son ka siya biredi da biskit da cincin, sai ka je wajen shi ko da haka kowa akwai matsayin shi to malamai su ne suke da magana a addini jama'a shi yasa mu a matakin da muke za mu zo mu je a can gaba wallahi duk wani abu in ya shafi al'amarin addini ko to mu saurari malamai ne abin duk da malamai suka ce mana mu tsaya a kan shi ba za mu taɓe ba wallahi amma in har malamai za su ce mana mu yi kaza mu ce bakinsu da wari ba su isa ba sai dai mai abin da zuciyarmu ya riya mana to babu inda ainihin motar son zuciya ke kai mutum sai zuwa ga hallaka ittiba'ul hawa bin son zuciya to hallaka ne shi yake yi Allah ya kyauta ila akhiril aya zuwa ƙarshen wannan aya wa amma yaminu bin mihran malam maimun dan mihran min tariqi maslama fi qawlihi ta hanyar malam maslama yake cewa wa ulil amri minkum qala ashabu saraya ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam kun ga maganar da muka yi ko a zamanin manzon Allah babu wani wanda yake jin cewa shi shugaba ne manzon Allah shi kadai ne to amma yakan nada wakilai a wasu yanayi shine in ya tura ya a je a yaki in ya bada aiki kaza to waɗannan wakilan da ya nada to su ne shugaban da za a yi wada'a gwargwadon lokacin da aka bashi wannan asanin su to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai wannan matsayin ya dawo kan abubakar da umar kamar yadda muka ji abubakar ya zan fara zamawa khalifa sannan umar to daga wannan lokacin suka rinka naɗa wasu wakilai a garuruka shine sai a naɗa wani alkali a gari kaza wani wali a gari kaza daga nan aka fitar da system of uh, wannan multi system of, leadership din nan saboda shugaba kwaya ɗaya taritari ɗin shi na da faɗi ba zai iya covering ɗin shi ba at once so dole sai ya yayyanka sai ce wane kai ne wakili na a can da haka duk abin da yanzu yake faɗi a madadin shugaban ne an fahimta ko duk hukuncin da zai yi a madadin shugaban ne to kaga still dai shugaban ake wa to waɗanda ake nadawa a wancan zamanin malamai ne shi yasa yanzu abin yake mana wahalan fahimta za mu zo mu ji inda aka samu ruɗanin malamai a wancan lokacin shine shugabannin ba irin yanzu ba da aka samu jahilai na shugabanci malamai kuma suna malanta to shine yanzu aka ce a yi wa shugabanni da'a sai kaga ana rikicewa wasu ma ba sa tunanin cewa ayan nan ma tana ma magana ne akan malamai da haka sai kaga wani da sunan malanta ya zo ya ta kare wani shugaba wanda yake shugabanci na siyasa ko na karfa karfa ko na wane ne at the same time kuma baya ganin wannan malami da yake ba da hukunci da fatawa da tafsiri a matsayin wanda za a yi wa shi da'a kaga akwai conflict akwai contradiction وعن إسماعيل السدي daga malam Ismail as-Suddi fi qawlihi da yazo fassara wannan ayan shi ma wa ulil amri minkum qala yace umara usaraya shine wancan magana da muka fara ji wa an Abdullah bin Abi Najih min tariq Isa wa ulil amri minkum qala ulul fiqh fi din wal aql dan mun ji wannan ko wa an Zaid bin Aslam daga malam Zaid bin Aslam min tariq ibnihi Abdurrahman fi qawlihi wa ulil amri minkum qala humus salatin to kaji inda fassara ya fara taking next dimension. Humus salafin su ne sarakuna. Zama an gane wannan da kyau ko? Kamar yadda muka ce al'amari ne da ya yi da aka yi gaba aka yi gaba aka yi gaba sai abin ya rinka juyewa ya rinka rikidewa. Saboda za a samu malami ya zama shi ne amirul musulmina shugaban musulmai da kanshi kuma sai ainihin ayyana wanda zai zama magajin shi. An fahimta ko? to waɗannan magadan su waɗannan malaman za su yi ƙoƙari su kawo malami da zai tarbiyyantar da shi har shi ma ya zama malami to wani lokacin sai shugaban ya rasu kafin wancan ya zama malami ko kun fahimta to ya taso an ga ayyana shi a matsayin shi ne magaji malami da yake shugaba ya rasu shi kuma yanzu ya zama shugaban ba tare da karatun ba kun ji daga inda ilimi ya fara barin shugabanci kenan mun da ji irin abubuwan da ya faru a zamanin irin su Imam Ahmad kamar yadda malamin mana bayani kun ji irin sarakuna a daular Abbasiyya an fahimta ko aka samu wani aka samu wani suka rinka zamowa su ne ma yanzu suke faɗa da malaman to haka tarihi ya zo ya rikice har zuwa zamanin nan da muke a ciki da haka yanzu ake ganin sarauta daban malanta daban shugabanci daban malami daban ina fatan jama'a an gane amma initially duk yana tafiya ne a ƙarƙashin malami to duk wanda ya zama shugaba a irin wannan yanayin to shi ma yana da haƙƙin a yi mishi ɗa'a to amma shi kuma yanzu dole a cikin abin da bai saba wa Allah da manzon Allah ba wanda yanzu waɗannan sarakunan wasu ma ba su san ma me Allah yake me manzon Allah yake ba ko kun fahimta jama'a to wannan shi ya kawo mana wannan irin confusion ɗin da yake a ciki da'a da aka ce ai musu to dole fa sai ya dace da abin da Allah da manzo Allah suka ce su malamai dama ba za su bada umarnin da ya saba wa na Allah ba tun farko shi yasa su kai tsaye aka ce ai musu da'a an fahimta ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai shi ya riga ya bada labari saboda ainihin wato wahayi da ake masa al'amarin zai rikirkice a zo a samu waɗanda za su rinka yin son zuciya da nuna ƙarfa-ƙarfa da ainihin wato ganganci su rinka ba da umarni kowane iri. Manzan Allah ya ce, idan suka ba da umarnin da bai saba wa Allah da manzan Allah ba ku yi musu ɗa'a. In kuma suka ba da umarnin da ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah to la fa'ata li makhluqin bi ma'asiyatil khaliq. Jama'a ana fahimta ko? Kama duk da haka Annabi ya ce wannan abin zaluncin nan ba za ku yi musu ɗa'a ba. amma kuma ku ci gaba da barin shi a matsayin shi na shugaba. Tama mu gane wannan da kyau ko? To shi ne nan ya ce su ne as-salafin. Kala wa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kun ji irin abin sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace at-ta'ata ta'ata. Kun ji waɗannan su ne warnings wato jan kunni da tankiya da manzon Allah ya rinka yi wa al'ummansa dan ya san za a zo irin wannan zamanin. to duk da waɗannan tankiyan fa ku ji yadda al'amura suka rikirkice mana mutane yanzu ba sa ganin girman shugabanni ba sa musu ainihin wato fatan alkhairi sai dai tsakanin su da su cin mutunci da zagi abin da aka ce kada a yi din kenan ai an fahimta da haka annabi ya ce mana affa'ata fa'ata ku yi musu da'a fa ku yi musu biyayya duk da yanzu su sun rikice sun zama ɗan gargajiya sai ce wa fi fa'ati bala'un duk da a cikin da'a da za ku yi wa irin waɗannan da ya zai yanzu ba da ilimin addini suke jagorancin ku ba to akwai bala'o'i da za su biyo baya shine akwai afflictions akwai jarabawa da Allah zai kawo to Allah na son ya gwada yaya level na haƙurin mu wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa ahzarakum za a rinka jarabta har sai an gane suwa suke bin tafarkin Allah din da manzan Allah akai وقال ولو شاء الله لجعل الامر في الانبياء يقضى gani ko sai ce yadda al'amari yake shine da Allah ya ga dama to annabawa zai bari su ci gaba da yin shugabanci da alƙalanci ina fata an gane sai ce laqad ju'ila ilaihimul anbiya ma'ahu an samu wasu annabawa wanda su suka rinka yin hukunci saboda su ne shugabanni su ne jagorori ala tara wasu annabawan kuma suna annabtan amma kuma akwai wanda yake yin alƙalanci daban kamar yadda muke gani yanzu za ga ai akwai shugaba akwai kuma alƙali ina fata an gane har shi yasa wani lokacin ma sai ka ga wani rikicin ya faru a kasa gane nawa za a yi nan dai abu ya zo ga alƙali alƙali ya hukunci ga abin da za a yi shi kuma wancan shugaban yana da ra'ayi saɓanin na alƙalin sai ka ga alƙali ya faɗi nashi shugaba kuma yana nashi a gyara wannan da kyau ko shi ne malai ya ce ya buga misali ya ce ala tara hina haka mun fi qatl yahya ibn zakariya baka ga irin abin da ya faru ba a zamanin annabi haya dan zakariya shi ya haya dan zakariya yana a matsayin annabi amma akwai wasu alƙalai a gefe shi yasa har suka yi mai hukuncin kisa ko kuma fahimta jama'a wa an muhammad bin sa'ib al-kalbi wa ulil amr minkum malam muhammad dan as-sa'ib al-kalbi shi ma da ya zo wajen fasara ulil amr minkum yace قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود من يما لما يتكين صحابنا خليفوفين أبو بكر عمر عثمان علي sannan Abdullahi dan Mas'ud yace su ne ulul amr wa Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi aiba wa ulul amri minkum qala hum umara'u saraya wa qala muqatil umara'u saraya mun ji su ne shugabannin da ake nadawa wajen zuwa yaki ko wa qala muqatil bin Sulaiman malam muqatil dan Sulaiman yace wa ulul amri minkum ya'ni Khalid bin al-Walid Khalid bin Walid yana daga cikin umara'u saraya ai ko yawa ya taba zama wa komanda na yaƙi a zamanin manzan Allah farko da aka je wannan jaishul umara ko aka kashe kwamandojin da annabi ya naɗa kawai shi sai ya naɗa kanshi manzan Allah ya ce ga wani gwarzo nan saifun min suyufillah ya naɗa kanshi ba tare da an ayyana shi ba ya ce kuma Allah zai taimake shi domin bai taɓa jagorancin wasu runduna ba face sai Allah ya bashi sa'a a haka kuma aka yi wannan yaƙin ya ci nasara Khalid ibn Walid kenan to yana daga cikin ulul amri da aka ce ai wada'a an gane wannan da ke ko la'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahu amrahum manzo Allah ya rinka nada shi a matsayin jagora na al'amarin mu'minai a zamanin shi fa amara Allah azza wa jalla bi ta'ati umara isra'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya yi umarni cewa a yi wa waɗannan kwamandojin ma da'a an fahimta ko domin a lokacin kasu ce ta yi manzan Allah kawai ake wa da'a tunda maza Allah ya naɗa shi ce komanda ne to shi ma ya mishi da shi ne ma nan wa ulil amri minku jama'a an gane wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ina ganin saboda yanayin lokaci bari mu juya kasa nan ko insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa